ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddar haɗuwar mu a wannan masallacin mai albarka na Muslim Imam Bukhari a nan anguwar Sonisi domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Kitabut Tauhid a ƙarƙashin majalisin mu mai taken Tauhidi shine asalin addini yau muna takwas ga watan rajab da an ce watan rajab ya kamata a ce ya tuna muku da wani abu ya kamata ya tuna muku da shi a yawa ramadan da za ka ce da shi azumi kowane wata ana yin sha'i amma ramadan ke shi na musamman da an ce rajab da kenan ya nuna cewa azumin ramadan ya bi ya mutu ɗan gaban wasu na faɗuwa wasu kuma suna murna Allah ya kai su lokacin tun yanzu an fara kira na ni ana min tambayi ni taswiyin ke gare ne ni estoma ke gare ne azumi in ya so ya sanya ba amma ga azumin ba fara tambaya za a yi subhanallah Allah ya sauke wannan shine darasin mu na shidda za mu tashi kuma babun mina shirki annazur li ghayrillah babu mai bayani akan yana daga cikin shirka yin alwashi ga wani Allah a baya mun yi bayanin abin da ake cewa alwashi shine kayi alƙawarin zaka ma Allah wata ibada shine alwashi to alwashi kasancewar shi ibada ne to ba a yi ma kowa in ba Allah ba idan aka yi ma wani wanda ba Allah ba shirka ne shi abin da babin zai bayani wa qaulillahi ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki yufuna bin nadri mutanen kirki suna cika alkawali idan sun yi wa yakhafuna suna cika alwashi idan sun yi wa yakhafuna yawman kuma suna tsoron wani yini kana sharruhu mustatira wanda sharrin wannan yinin mai yaduwa ne ma'ana yana game kowa da komai wa qawlihi da kuma faɗinsa wa ma anfaqtum min nafaqatin kuma babu wata ciyarwa da zaku ciyar babu wata sadaka da zaku yi aw nazartum min nazrin ko kuma wani alwashi da zaku yi fa inna allaha ya'lamuhu fa ce Allah ya san sa wa fi sahihi yazo a litahin imam al-bukhari an aisha radhiyallahu anha daga aisha Allah ya dada ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah ya ce man nadara an yuti Allah duk wanda yayi alwashin zai yi ma Allah wata biyayya zai yi ma Allah wata ibada falyuti'hu to yayi yayi ma Allah biyayyan nan ma'ana yayi wannan wannan yake suna ibada wannan shine dalilin malumai na cewa idan kai alwashin Allah ya maka kaza zaka yi kaza ko Allah bai maka ba sai kai don anan manzo Allah ya ce duk wanda ya ma Allah alwashin zai mishi kaza to yayi ba a ce ba sai mi sai bukata ta ne ba a ce ba sai bukata ta biya ana gane da ke ko yace wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si kuma dukkanin wanda yayi ma Allah alwashin zai saba masa to kada ya saba masa duk wanda ya alwashin zai wani sabo to kada yayi wannan sabon Ina shi alwashi na ibada shi ake cikawa amma na sako na zunubi ba a mi ba a cika shi ana gane da kyau ko na ina shi alwashi na ibada in kai in baka yi ba kana da zunubi na yi alwashin zan yi azumi guda uku in Allah ya mini kaza sai ka yi azumin nan in baka yi ba ka yi laihi na yi alwashin sai na sace kudin wani dukkan ka sace ana gane da kyau ko to wannan shi ne kenan saboda shi wannan sako ne kenan shi alwashin ba a cika shi fihi masail a karkashin wannan akwai masaloli kuma idan ka fasa dan Allah ta haka samu lada ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce man hamma bi sayyi'ati falam ya'malha duk wanda ya niyya yin wani zunubi sai bai yi shi ba amma har da sharadin ya kasance dan Allah ne ba wai dan abin ya haikarin shi ba ya ce zai zai sace kudin wane sai da yazo isko wane ido biyu sai ke to na hasa satar kiran ba dan Allah aka bari aka bari ba ko dan ya aka bari in ba ai sharar masallaci ba a yi ta kasuwa to wannan shine kenan ko kuma ya diro gidan sai ya isko katon kare irin wannan karen zangai kenan kenan irin wannan ba a yi dan Allah ba a dalada fihi masail a ƙarshen wannan akwai masaloli al'ula na farko wujubul wafa'i bin nadri wajibcin cika alwashi in mutum ya alwashi dole sai ya cika sa shi yasa Hausa suke cewa alƙawali kaya ne ma'ana kaya ne wanda dole sai ka sabke su in ka haura su in ka ɗauke su الثانية نبي إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك إذن يتبت cewa alwashi ibada ce kenan yi ma wani shi shirka ne don mun gani duk abin da yake ibada in aka ma wani to an yi shirka misalin sujada ibada ce ko in kama wani sujada kayi mi kayi shirka asalisa na uku anna nazar al-ma'siyati la yajuzu al-wafa'u bihi kasancewar alwashi na sabo baya halatta a cika sa ana gane da kyau ko a babi na alwashi akwai abin da ake ce ma tahrimul halal shine mutum ya haramta ma kansa wani abu da yake halal a gare sa shi ma kusan alwashi yake shi kuma hukuncin sa ka'ida suka ce tahrimul halali yaminul mukaffara tahrimul halali yaminul mukaffara in ka haramta ma kanka abin da yake haramun a gare ka to kafaran wannan shine kai azumi irin na kafara ana gane da kyau ko kaman alwashi nayi alwashin bazan ƙara cin dan wake ba dan wake haramun ne cin sa halal ne to yanzu in kana so ka koma cin dan waken nan dole sai kai kafara irin ta rantsuwa shine tahrimul halali yaminul mukaffara a matsayin rantsuwa take kenan za a hudda mata me za a huda mata kafara ba su kun gane da kyau ba wannan shine kenan na'am malam yace babun min ash-shirki al-isti'azatu bi ghayrillah babu mai bayani akan yana daga cikin shirka neman tsari da wani Allah ana gane da kyau ko neman tsari ga wani Allah shine al-isti'aza daga a'udhu ne a'udhu billahi minash shaitan ina neman tsari tsarin Allah daga shaitan jehohi الاستعاذة أي طلب الاست... طلب الاستعاذة يعني نيمان سري وقول الله تعالى لكم فإن الله مدعوكتي وأنه كان رجال من الإنس كما للي أنسى موسى مزاجي daga cikin mutane ya'udhuna bi rijalin min al-jinn suna neman tsari da wasu mutane daga cikin aljannu fazaduhum rahaqa sai wannan ya ƙara musu taurin kai da fanɗarewa ma'ana kamar da ya zo a cikin tafsirin ibn kathir da sauran tafasir da ƙashin wannan ayar a da aljannu su suke tsoron mutane ana gane da kyau ko a da aljannu suke tsoron mutane don me yasa suke tsoron mutane don mutane ba su sani wasu su ta take su tunda ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba tunda ba mu ganin ku kenan duk abin da muka muku ba san mun yi ba to aljannu da sun ga mutane sai su yi ta gudu dan kansu tattake su to yanzu sai ya kasance mushrikai idan su idan suka yi balaguro idan suka zo a cikin daji za su yada zango su sabka sai su rika cewa na'udhu bi sayyidi hadal wadi muna neman shugaban wannan kwarin na aljannu ya ba mu kariya daga 'yan daba na cikinsa shugaban wannan wurin na aljannu ya ba mu kariya sai suka ce to kenan ma muna iya ba su kariya in ka ji an ce ka ba da kariya kenan an san kahini kahi karhi ko yawa to shine fazaduhum rahaka to wannan magana wannan neman tsarin da suke sai ya ƙara musu fantara ya ƙara musu jiji da kai ya ƙara musu muke da suna ta'addanci ya ƙara musu ƙarfi ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai aljannu asali suke tsoron mutane kuma ko yanzu in har kana da istiqama aljanu za su yi ne za su yi tsoronka ko yanzu in kana da istiqama aljanu za su yi tsoronka an san istiqama ko ne tsayuwa akan akan me yake da suna ibada tsayuwa akan biyayya ga Allah madaukakin sarki da riko da askarkin da addini ya karantar da wa an khawlata binti hakim radiyallahu anha qalat domin abinda zai nuna maka haka su waye aljannu suka yi saurin kamawa a ba na amsa mata matan ma kowanne iri sai ballaga zai ko sai ballaga za irin wanda ba su sahi da kaga mace ta fara sa hijabi a da ba ta sa to an yi wani abu in ma aljannu sun sha mata kai ko kuma dai an yi to an tuba ko wannan shine kenan yace an khawlata binti hakim radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man nazala manzilan duk wanda ya sabka a wani masabki ma kana cikin balaguro sai ka yada zango misali a cikin daji ko a wani ƙauye faqala sai mutun yace a'udhu bi kalimati llahi tammat ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta kenan komai ya shiga a ciki lam yadurruhu shay'un manzo Allah ya ce duk wanda ya wannan addu'ar ba abin da zai cutar da shi hatta yarhala min manzilihi dalika asai ya huta daga wannan masabkin nasa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi al'ula fihi masail malai ce a ƙarshen wannan akwai masaloli al'ula na farko tafsiru ayatil jinni mun samu fassarar aya ta suratul jinni wa annahu kana rijalun athaniya na biyu kaunuhu min ash-shirk kasancewar neman tsari ga aljannu yana daga cikin me yana daga cikin shirka asalisa na uku al-istidlalu ala zalika bil hadith ba da dalili akan haka da hadisi li anna al-ulama'a domin malumai yastadilluna bihi suna ba da dalili da wannan hadisin ala anna kalimatin lahi ghairu makhluqatin akan cewa kalmomin Allah ba halitta bane لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك domin neman tsari da abin da yake halitta shirka ne abin da ma da yake nuhi shine a al'amari na aqida akwai wata fitina da ta faru a lokacin ba karnan ma sahabbai bane kun ba karnan tabi'ai bane kun karnan tabi'u tabi'i ne aka samu wasu da suka fito da ra'ayin cewa alqur'ani halitta ne mu'tazila ana gane da kyau ko alƙur'ani halitta ne me suke ni da alƙur'ani halitta ne shine kamar yanda ni halittar Allah ce shi ma ƙur'ani menene halittar Allah ce in an ce ku ƙur'ani halittar Allah ne to akwai matsala domin halittar Allah ba a rantsuwa da shi halittar Allah ba a neman tsari da shi halittar Allah ba a neman taimako da shi ana gane da kyau ku kenan da an ce Qur'ani halittar Allah ne babu zancen ka ce na rantsi da Al-Qur'ani babu zancen ka nemi tsari da Al-Qur'ani domin halitta ce to magana mafi inganci Al-Qur'ani maganar Allah ce ana gane da ke ku malamai suna ba da wannan dalilin a'udhu bi kalimatillahi ina neman tsarin Allah da kalimomin Allah ce ku kalimar Allah ko anan duniya mecece mecece kalimar Allah anan duniya Al-Qur'ani kenan in aka ce ƙur'ani maganar Allah ce kenan ana nuhin kamar wani ɓangare ne nawa na Allah shi yasa ya halatta ka rantse da me da alƙur'ani don saboda maganar Allah ce shi yasa ya halatta ka nemi tsari da alƙur'ani don saboda wani ɓangare ne na Allah maganar Allah ce wannan shine kenan الرابعه نهض فضيله هذا الدعاء مع اختصاره falalar wannan addu'ar tare da takaituwarta ma'ana wannan addu'ar kun ganta matakaiciya a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaqa cikin abin ga karantawa biyu zaka iya kare ta a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaqa da takaitatta amma kuma tana da me tana da muhimmanci sosai zaka iya kwatanta ta da qul huwallahu kun gani qul huwallahu takaitatta ce amma kuma ta'dilu thuluthal qur'an ko kusan ɗaya cikin uku alkur'ani matsayinta yake na abin da ta kumsa to haka ita ma wannan addu'ar kina a rike wannan addu'ar da kyau duk lokacin da ka samu kanka a wani wuri wanda baka sani ba da ka sabka to kamar mai ta wannan addu'ar za ta zama toma kariya da yardan Allah الخامسة نبيا أن كون الشيء تحصل به منفعة دنيوية كسن تيور أبو أنا إي أسامو أنفاني دنيا دشي من كف شر نهن يركام شر أو جلب نفع كوكما جايو أنفاني لا يدل على أنه ليس من الشرك أما كما wannan ba zai nuna cewa baya daga cikin shirka ma'ana ko da a ce abu ana samun amfani ta hanyarsa ana samun kariya daga sharri ta hanyarsa wannan bai sa ya kasance ba shirka ba ne ba san ko ana gane da kyau ba misali gumaka Allah ya zargi masu bautar gumaka Allah ya ce daga ciki dan mi dan ba su iya amfanar amfanar musu da komai to kada ka ce a ai gumaka an ce shirka ne dan ba su iya amfani kina abin da yake iya amfani shi an yi ba mi bane ba shirka bane shine malaki sunna muta'a shi ma dai shirka ne ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan na'am malam yace babu mina shirki an yasta a takaita wannan babu abin da yake nuna mana baya halatta yana daga cikin shirka neman tsari da me neman tsari da wani wanda ba Allah ba ana gane da kyau ko sai dai kana iya ka nemi taimakon sa kamun kafa da shi bayan ka roƙi Allah madaukakin sarki domin shi mun gayi akan cewa neman tsari isti'aza yana daga cikin abin da shi ba a yi da kowa in ba ba in ba Allah amma isti'ana neman taimako kana iya kai kamun kafa da wani amma shi tsari Allah kawai ake neman ake neman sa gare sa babun min ash-shirki an yastaghitha bi ghayri Allah aw yad'uwa ghayrahu babu ya bayani akan cewa yana daga cikin shirka mutum ya nemi agaji da wani wanda ba Allah ba aw yad'uwa ghayrahu ko kuma ya roki wani wanda ba shi ba ko kuma ya bauta ma wani wanda ba shi ba addu'a huwa al-ibada wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukaki wala tad'u min dunillahi kuma kada ka roka koma bayan Allah ma la yanfa'uka wa la yadurruka abunda baya amfaninka kuma baya cutar da kai fa in fa'alta idan ka aikata fa innaka idan min az-zalimin to lalle kai a wannan lokaci kana daga cikin azzalumai wa in yamsaska Allahu bidurrin kuma idan wata cuta ta same ka idan Allah madaukin sarki ya sa ya jarrabe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu babu wanda ya isa yayi maka wannan cutar in ba wa ba in ba Allah ba ko akwai wanda ya isa babu wanda ya isa inda akwai wanda ya isa a duniya da shugabannin amurka su ne gaba-gaba wajen karewa daga cuta ko ba a jima ba donald trump ya yi wata cuta wadda hasi da ta bayyana yana makarkata a cikin jama'a inda a ce akwai wanda yake iya yayi ma wani cuta a duniya in ba allah ba da donald trump ba ma zai kai wannan matakin ba ko to wannan shine kenan ba na mun ka misali shine wanda in ana takama da mulki shi ake shi ake kawo ko to wannan shine kenan wa in yuridka bi khairin kuma idan Allah ya soka da wani alkhairi fala radda li fadli babu wanda ya isa ya mayar da wannan falalar ana gane da kyau ko yusibu bihi man yasha'u Allah yana samar da falalarsa ga wanda ya so min ibadihi daga bayansa wa huwa al-ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai wa qawlihi da kuma fadin sa fabtaghu inda Allahi rizqa kuma ku nemi arziki a wajen Allah wa abuduhu ku bauta masa washkuru lah gode masa ilaihi turja'un zuwa gare sa ne za a mayar da ku anan kamar Allah yana nuna mana ne neman arziki a wajensa yana samuwa ne ta hanyar bautarsa da gode masa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid hanyar samun arziki idan kuma aka ce arziki ba ana nufin kuɗi ba kawai domin zaka yi ka samu arziki amma kuma bai amfane ka ba lahiya in Allah ya baka menene arziki ne suke cewa arrizqu kullu ma yuntafa'u bihi shi arziki duk abin da ake amfani da shi ana ce masa ne ana ce masa arrizqu kyawu Allah ya baka ana gane da kyau ko arziki ne Allah ya baka ƙarhi ne Allah ya baka me Allah ya baka arziki domin ta hanyar ƙarhi zaka iya neman kuɗi ko ko da ko ka iya yi ko da ko ba neman kuɗi ba ne to wannan shi ne kenan ilimi Allah ya baka to dama shi wannan shine mafi girman mi mafi girman mi arziki mafi girman arzikin da Allah zai maka shine shine mi shine ilimi shine al-Imam Shafi'i yake cewa radina qismatal jabbar fina lana ilmun walil a'da imanun فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال الإمام الشافعي ne ake cewa ka kai ga da ilimi amma sai talauci wa izgili ne ake masa makiya sai ce musu mun yarda da arzikin da Allah ya raba ya bamu domin mu ya bamu arziki na ilimi su kuma makiya ya ba su arziki na mi na dukiya ya ce fa'innal mala ya fina an karibin domin ita dukiya nan kaɗan za ta ƙare in ma kai ka ƙare ka barta ko ta ƙare da barka da tsiya ana gane da kyau ko ya ce wa innal ilma ya bukala ya zalu shi kuma ilimi yana tsayawa baya gushewa ko ka taɓa ji wanda aka ce ya mutu ya bar ilimin shi da shi da wa ake sa kabari da shi da ilimin ake sawa a cikin kabari ka taɓa ji an ce tsohon mai ilimi amma ni na sha ganin tsohin masu arziki tsohin masu dukiya na sha ganin tsohin su wannan kuma sha ganin su tsohin masu mulki ko suna nan suna ta yawo amma shi ilimi baya bace baki shine babban arzikin da Allah ya maka kenan matsalan mu da an ce arziki shikenan sai mu saka mu a wajen me wajen kudi hali diyawa daga cikin mu Allah ya muna arziki wa qawlihi da kun fadin sa man adallu mimman yad'u min dunillah kai idan Allah ya kame riko da addini shi ma menene arziki kuma shine ma mafi girman arziki bayan ilimi ومن أضل ممن يدعو من دون الله ويكي بچوا wannan istifhamul inkari ne ayi la adalla mimman yad'u min dunillah babu wanda yake bacewa kamar wanda yake roƙon wani kuma bayan Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda baya iya karba masa roƙon da yake masa har zuwa ranar alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun kuma su wannan da ake roƙon ma'ana gumaka ghafilun bisu ma san ana yi ba wa idha hushira nasu kanu lahum a'da'an kuma idan aka tayar da mutane a ranar alkiyama kanu lahum a'da'an kanu ad-damir ya'ud ila al-asnam wa'annan gumakan da ake bauta ma za su kasance maƙiyan masu bauta musu wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kasance masu kafirci ma ibadar da suka musu ce Allah ƙarya ne ba su bauta mana ba in ma sun bauta mana to ba mu so su rike abinsu wa kaulihi da kun faɗinsa an man yujibul mutarra idan da'ahu wa ya isa ya karɓa ma wa yake karɓa ma wanda yake cikin matsala idan ya kira sa wa yakshifu su kuma yake yaye damuwa wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma yake sanya ku khalifofi a ban ƙasa wannan tambaya ce aka ma mushrikai kuma suka ce Allah ne sai Allah ya ce a ilahun ma'allah to shin akwai wani abin bauta tare da Allah in dai Allah shi ne ke da wannan kenan bai kamata ba a ce me akwai wani abin bauta tare da Allah don shi kaɗai ne ke wannan wa rawar tabarani imamu tabarani ya rawaito bi isnadihi da sanadinsa annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun akan cewa a zamanin ma'aikin Allah an samu wani munafiki yu'dhil mu'minina yana cutar da mumunai fa qala ba'dhum sai sashen su suka ce ma'ana wasu daga cikin sahabbai suka ce qumu bina ku tashi mu je nasta'izu nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku tashi mu je mu nemi agajin manzon Allah min hadal munafiqi daga wannan munafikin fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce innahu la yustaghathu bihi Ku saurara, lalle ba a neman agaji gare ni, wa inna ma yustaghafu billahi sai dai ana neman agaji ga Allah ne. Wa ya faɗi wannan maganar? Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ina ga wanda zai faɗi ce, Ya Rasulu manzon Allah, ka yi shirka, muna maimaitawa ka yi shirka, kun ba mu muka ce ba waye ce, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikin yace haka akwai masu haka wani mutum zai faɗi ce ya idan zaka faɗi kace ya rasul manzon Allah mana ya rasul manzon Allah kami ka agaza mini ana gane da kyau ko in ina kun sai in ƙara tura kama ka faɗi ka dursu ne hanci hanci ana gani da kyau ko domin ka yi abin da manzo Allah ya hana amma ma ka dursu ne hancin naka wannan shi ne kenan ba a kiran manzo Allah ya yi wannan to in an ce ba a kiran manzo Allah to ina ga wani sakayen kan mota ha wannan shi ne kenan fihi masail dangane da wannan akwai mas'aloli al'ula na farko anna atfa ad-du'a'i 'ala al-istighathati min atfi al-'am 'ala al-khas hadawar addu'a da neman agaji yana daga cikin hadawar gamemmen abu akan abu wanda yake kebantacce abin da yake nuhi shine nan da a farkon babi da aka ce yana daga cikin shirka neman agaji ga wani Allah ko kuma roƙonsa roƙo shi ne am addu'a ita ce am alistighata ita ce khas ana gane da kyau ko in aka ce roƙo neman tsari neman agaji neman taimako duka yana cikin me yana cikin addu'a yana cikin roƙo shi ne abin da yake nuhi a nan asaniya na biyu ma'ana kamar abin da yake nuhi nan da aka ce da aka bambanta neman agaji da addu'a kamar ana so ne a nuna mahimmancin neman agajin shi kadai kamar shi ne ake so a yi bayani na musamman akan me akan addu'a ce yace asaniya na biyu tafsiru qawlihi mun samu fassarar fadin Allah madaukaki wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru asalisa na uku anna hadha huwa shirkul akbar kasancewar wannan shine shirka mafi girma ma'ana shine babbar shirka ka bauta ma wani ko ka roki wani wanda ba mi ba wanda ba Allah ba arabi'a na hudu anna aslaha an-nasi law fa'alahu irda'an li ghayrihi sara min az-zalimin kasancewar da a ce wanda yake kowa zama mutumin kirki a duniya da a ce zai aikata wannan ma'ana na yana ji yana gani a roƙe sa irin roƙon da ba a roƙon kowa in ba Allah ba sara min az-zalimin dan saboda ya yarda da wani sara min az-zalimin da ya kasance daga cikin azalimi ma'ana abin da yake nihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam karan kansa da ya yarda a zo a roƙe su kamar yadda ake roƙon Allah to da shi kansa da ya kasance ne da ya kasance cikin azalimi kuma wannan aya ce ta alqur'ani Allah madaukakin sarki yake bayani ayar ga yanda take la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-mushrikeen da za ka yi shirka da me yake da suna ayyukanka gaba ɗaya sun me da ayyukan gaba ɗaya sun lalace kuma da ka kasance daga cikin me daga cikin mushrikai daga cikin azzalumai ana gane da ke ku wannan shi da ke nan alkhamisa na biyar tafsirul ayati allati ba'da mun samu fasarar aya da take bi mata as-sadisa na shidda kaunu zalika la yanfa'u fi dunya ma'a kaunihi kufran kasancewar roƙon wani wani Allah baya amfani a nan duniya tare da kuma cewa kahurci ne ma'ana in ka roƙi wani irin abin da ba a roƙon kowa sai wa sai Allah na farko dai roƙon da kai ba za ka samu buƙatar ba sai Allah ya so na biyu kuma kayi kahurci kenan biyu babu ko ba uwa ba riba aihuwa mutuwar guzuma uwa kwance ya kwance wai kun san ma'anar wannan karin magana kun san guzuma aiko misali tumkiya guzuma ita ce mai ciki idan ta mutu ana gane da kyau ko mutum nawa suka mutu dabba nawa suka mutu biyu suka mutu da ta mutu har abin cikin ta yabe ya mutu shine kenan an yi bi babu ba a samu uwar ba kuma ba a samu ba ba a samu zakkar ba ma'ana yar ciki shine ma'anan biyu babu mutuwar guzuma uwa kwance ya kwance an gane da kyau ko as-sabi'a na bakwai tafsirul ayati salisa mun samu fasarar aya ta nawa ta uku asamina na takwas anna talabar riski la yanbaghi illa min Allah kama anna aljannata la tutlabu illa minhu kasancewar neman arziki baya dacewa in ba ga Allah ba kamar yanda aljanna ba a neman ta in ba wajen wa ba in ba wajen Allah ba idan dai إذا عظم البلاء عليك يوما وأدبر عنك خل أو حبيب فلا تنسى الذي قد قال حقا لسائل حاجة إني قريب إذا بلاء يمك يوى جربا duniya ta yi maka kullun kosa me yake da suna kullun zane ko kullun goro ana gane da kyau ko masoya suka baka baya da abokai kowa ya kasa biya maka bukata fala tansa alladhi qad qala haqqan lisa'ili hajatin inni qarib to kada ka manta ga wanda yace idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib shine abin da aya take ishara gare to kada ka manta da Allah wanda yake kullum yana kusa in kana da matsala kame ka roƙe sa zai karbawa da a ce duk in muka shiga matsala farkon wanda muke fara faɗa ma shine Allah to da wallahi zamu samu budi zamu samu cin nasara matsalan ba za ta yi tasiri ba ta iya tada mana hankalin da ma har zamu iya hita daga cikin hayyacin mu wannan shine kenan to matsalan da da mutum ya shiga matsala farkon wanda ya gani alajuwa ne ana gane da ke ku in bari in je wurin shi in samu rautan nan dan in biya bashin da ake so hakan shari'a kai ne ana gane da ke ku in je wajen alajuwa ne cika abubuwa sun yawa yawa matsaloli sun mini yawa shiru a je wajen wancan shiru to sanan da wa za a kama tabzi ana la hawla wala quwwata illa billahi an ga ba sarki sai Allah ko to wannan shine matsalar tun farko ba a kama kafa dawa ba Allah da an kama kafa da Allah tun farko sai ga abin ya zo da sauki aha attasi a na tara tafsirul ayatin rabi'a fassarar aya ta nawa ta hudu al'ashira na goma annahu la adalla mimman da'a ghayra Allah kasancewar babu wanda ya kai bata kamar wanda ya roki wani wanda ba Allah ba ko ya bauta ma wani wanda ba Allah ba al-hadiya ta ashara na goma sha ɗaya annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu kasancewar shi wanda ake bauta makin ake roƙonsa gumki bai ma san mai roƙon nasa ba ba san ko na gane da kyau ba misali yanzu kiristoci da za su kawo cross ko gumki na annabi isa suna mi suna roƙon su ya san suna yi bai san suna yi aikin banza ne a dashen balaraba kun san a dashen balaraba adashin balaraba na a rika yi ana shiga an tafara tuzuri adashin balaraba wata mata ce aka yi lokacin kasar hausa balaraba sunanta to a anguwa matan anguwa kowa na adashi ya tukun ba ta da kudin yin adashi yanzu don a haita kumya sai ya kasance adashin da bashi ne take shiga kullum in za a zubi bashi ne za a ɗaukowa a zuba duk zubin da ta yi ta hanyar bashi ne ta zuba dama ita ce ta ƙarshen kwasa yanzu da ta kwaso sai aka harraba wani kaza yake biya ta je kiɗi da ƙarshe babu abin da ya saura shi ne aikin banza Allah gane da kyau ko to da kaji an ce a dashen balaraba aikin banza a dashen balaraba to ga abin da ake nihi as-saniyata ashara na goma sha biyu anna tilka da'wata sababun dan karatun tauhidi kosuwa ke ga shi sai ana ana hada wannan nishadi in ba haka ba wasu sai a yi ta yi ba su gane komi da ana yi ana haɗawa da wanda sai ga ana gane an na tilka da'awa ta sababin libugdil madu'uwi lidda'i wa adawatihi da kasancewar wannan roƙon ma'ana wannan roƙon da mutane suke ma gumaka dalili ne da yake jayo su gumakan su ƙi su ana gane kako su yi adawa da su shine ma'anan libugdi sababin libugdil madu'uwi dalili da yake jayo wanda ake roƙon ya yi ƙiyayya lidda'i ga mai roƙon nasa wa adawatihi lahu kuma yi adawa da shi wannan ishara ce zuwa ga waccan ayar wa kanu bi ibadatihim kafirin farkon ayar har zuwa nan as-salisata ashara na goma sha uku tasmiyatu tilka da'wati ibadatan lil mad'ubi sanya ma wannan wannan roƙon da mutane suke ma gumaka sanya shi a matsayin ibadar waɗanda suke abin mana abin da ake so nuna mana roƙo addu'a ita ma mece ce ibada ce don haka ko roƙon wani kai abin da ba a roƙon kowa in ba Allah ba to kaman kayi masa ibada ne arabi'ata ashara na goma sha hudu kufrul mad'uwi bi tilkal ibada kafircewar wanda ake roƙo da wannan ibada da ake masa alkhamisata ashara na sha biyar أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس kasancewar wa'annan abubuwan ana gane da kyau ko shine dalilin da ya jawo ya kasance mafi bacewar bacewar mutane ma'ana roƙon da yayi ma wani ko roƙon da yayi ma gumki addu'ar da yake ga ga gumki ita ce ta sa ya kasance mai mafi bacewar mutane to ina ga sujada yayi masa ana gane ke ko shine abin da ake nihi ana idan ya kasance addu'a kawai ta sa ya kasance mafi bacewar mutane to ina ga ya masa sujada ina ga ya masa sallah السادسة عشرة نقوم شاشدة تفسير الآية الخامسة من سنفسر الآية تبير السابعة عشرة نقوم شابكوي الأمر العجيب من سامون الأمر مبما ماكي وهو إقرار عبدة الأوثان شيني تبتر وردة ما سبو ترقما كاسكي أنه لا يجيب المضطر إلا الله akan cewa ba mai karba ma wanda yake a cikin tsanani in ba Allah ba wali ajli hada kuma domin wannan nema yasa ya du'unahu fi shada'idi suke roƙon Allah a lokacin da suke cikin tsanani mukhlisina lahu din suna masu masa ikhlasi a cikin addini wannan ishara ce zuwa ga fadin Allah fa idza rakibu fil fulki wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum min al-barr idza hum yushrikun ma'ana su lokacin mushrikai in aka shiga tsanani ana gane da kyau ko aka gane ta gunki ta kiya to sai a koma tawa sai a koma ta Allah shine Allah ya bada misali idan suna cikin jirgin ruwa ka san babu abinda ba balaguran da ke da tashin hankali hankali kawo balaguro a cikin a cikin ruwa a cikin jirgin ruwa ya fi komi bala'i musamman na dako wanda a eh ya wanda iska ke abin gakin shi ko eh wannan shine kenan matsalan teku shine akwai taguwar teku wasu suna ce mata gobarar teku ana gane da teku wannan shine gobarar teku maganin ki Allah to gobarar teku wannan ruwan abin da ruwa suke yi to idan suka taso kun sa akwai wanda za su yi sama har sai sun yi kamar ma za su me za su rihe kuma akwai wanda in suka yi sama duhu za ku gani to irin wannan in ta faru sai ta Allah a wannan lokacin ba su roƙon gumaka don sun san nan ba ba wurin su bane ko la muhalla lahum min al-i'rab nan yanzu kenan sai a koma ga Allah shine ma'anar wa idza rakibu fil fulki fil fulki da'u Allah anan Allah za a roƙo amma ya huta inda ake ganin ana akwai sauki to sai a rika bautan gumaka shine abin da yake nihi anan as-saminata ashara na goma sha takwas himayatul mustafa sallallahu alaihi wa sallam himat tauhidi kariyar da manzon Allah yake ba iyakar tauhidi wata addubu ma Allah tare da ladabi ga Allah maɗaukakin sarki. Me yake nufi wannan hadisin da aka na ƙarshe, an zo a nemi agajin manzo Allah, manzo Allah ya ce ba a me, ba a neman agaji da ni, da wa ake neman agaji da Allah. Kinan lokacin da kake hana a kira manzo Allah lokacin da ake cikin matsala, kaman kai kana ƙoƙarin yin abin da shi kan shi manzon Allah ya yi ne. kuma kaman kana ƙoƙarin kada a shiga gonar wace Allah ana gane da kyau ko wannan shine kenan idan ko ana zancen kare dokar Allah to ba a zancen dokar kowa domin shine mai kowa kin mai komai babu qaulillahi ta'ala babu mai bayani akan fadin Allah madaukaki ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun shin za su rika shirka da abun da baya iya halittar komi bancin ma su ne ake halitta wala yastati'una lahum nasran kuma ba sa iya ba su nasara wala anfusuhum yansurun kuma su kansu ba za su iya taimakon da taimakon kansu ba wanda shi ake cewa al-istifhamu at-tawbihi tambaya ce ta nuna aibi ma'ana Allah yake cewa shin wai waɗannan mutanen za su rika bauta ma waɗanda ba sa halittar komi kai bari ma dai su ne aka halitta cewa da gumaka za su rika neman taimakon waɗanda su kansu suna mi suna neman taimako in kura na da maganin zawo taimakan ta manan ana gane da kyau ko wannan shine kenan wa qawlihi da kuma fadin sa wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke bauta ma koma bayan Allah ma yamlikuna min qitmir ba su mallakar ko da ƙitimiri kun san me ƙitimiri a ba ƙwayar zarra ba dabino in ka kwashe dabino a cikin dabino ɗanɗansa in ka ɗoko sa za ka gaya akwai wata ‘yan fata fata ‘yan tana tana ko ko da ta rufe sa to ne ta ke ce maka timir ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan fatil a wannan mai yake da suna shi ya shiga ɓangaren ƙwaya da abin da ya kama da haka ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan na idan shi ne kitimiyya wa fi sahihi ya zo a cikin bukhari an anasin daga anas ƙala ya ce shujjan nabi sallallahu alaihi wasallama yau ma'uhudin an washe ma manzon Allah kai ranar yakin uhudu wa kusira wa kusirat raba'iyatuhu kuma an karye masa haƙora na gaba faƙala sai manzon Allah ya ce kaifa yuflihu qaumun haƙaƙa wasu mutane za su rabauta shajjo nabiyahum wanda suka hwashe ma annabi su kai ta yaya mutanen da suka hwashe ma annabi su kai za su rabauta ana gane da kyau ko wannan al-istifhamul inkari yana inkarin abin da suka yi mishi ne fa nazalat sai ta sabka laysa laka min al-amri shay'un al'amari gaba ɗaya ba naka baka da komai daga cikin al'amari al'amari gaba ɗayan shi namu ne mu su Allah madaukakin sarki wa fihi wannan hadisin ba zai taɓa iya rage wani ko da ƙwayar zarra ta tausayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bari mu yi nabi shi mu ƙara bayanin haka wa fihi an ibn umar radiyallahu anhuma daga ciki kuma daga ibn umar Allah ya tada su annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji manzon Allah yana cewa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dawo kansa daga cikin ruku'i fi raka'atil akhira a raka'a ta karshe min al-fajr ta sallar asuba Allahumma la'an fulanan wa fulanan Allah ka la'anci wane da wane ana gane kyau ko kamar ka ce Allahumma la'an Bush wa Bill Clinton Clinton take ko wane ne ma yawa to shine wannan ya Allah ka la'anci wane da wane ba'da ma yaqulu yana fadin wannan bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu yana wannan addu'ar فأنزل الله سي الله يسبكر ليس لك من الأمر شيء baka da lamari komai ma'ana bai kai sai kayi wannan ba mu muka san abin da ya dace mu yi da su wa fi riwayatin a cikin wata riwaya yad'u ala safwan ibn umayya yana roƙo akan safwan ibn umayya da an ce da an kawo da da'a idan ta yi ta'addi da ila da ala tana nufin sharri ma'ana ya yi masa addu'a ta sharri amma idan ta yi ta'addi da lahu shi kuma yana nufin alkhairi da'a lahu ya yi masa addu'a alkhairi da'a alaihi ya yi masa addu'a mi ya masa addu'a sharri wasu hai libni amrun wal harith ibn hisham manzo Allah yana musu munar addu'a wa'annan safwan da suhail da harith fa nazalat sai ta sabka laisa laka min al'amri shay'un baka da komai na daga al'amari na hukunce-hukuncenmu a wannan hadisin ana gane da kyau da ruwayoyinsa manzon Allah ya yi alƙunutu ne lokacin da yake a madina a ƙuraishawa sun kama wasu daga cikin sahabbansa suna yi musu azaba ana gane da kyau ko sun kashe wasu wasu kuma an rike su ana ta yi musu azaba to shine sai manzo Allah yake wannan addu'ar mummunar addu'a alqunutu akan su ta Allah ya tsiratar da waɗannan musulman su kuma masu musu azaba Allah ya me Allah ya halakar da su ana gane da kyau ko wanda shine dalili na alqunutu ita ake ce ma qunutun nawazil ana gane da kyau ko na'am manzo Allah yana in yi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai yayi ta wannan shine dalili akan cewa ita addu'a ta al-qunutu kana wajib ana yin ta ne bayan an dago daga sami Allahu liman hamida amma addu'a fil witri addu'a witri ita kuma ana yin ta kamin aje ne kamin aje ruku'i wannan shine magana mafi inganci wannan shine bambanci tsakanin su guda biyu wa fihi akwai daga ciki kuma عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقى أبو هريرة ألا يتدشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه manzo Allah ya tashi lokacin da aka sabkar masa wa anzir ashidatakal aqrabina ka gargadi danginka mafi kusa na kusa gare ka fa qala sai manzo Allah ya tashi yace ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa au kalimatan nahwaha ko kuma kalima makamanciyarta ma'ana shakkarawi ne ishtaru anfusakum ku tsamar da kanku daga wuta la ugni ankum min Allah shay'an domin bana iya amfanar muku da komai a wajen Allah ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya kai Abbas dan Abdul Muttalib la ugni anka min Allah shay'an bana iya amfanar da kai da komai a wajen Allah ya safiyatu ammata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ke safiya ƴar uwar ma'aifin manzon Allah goggon manzon Allah la ugni anki min Allah shay'an bana iya amfanar miki da komai a wajen Allah wa ya fatimatu binta rasul binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ke fatima ƴar muhammad salini min mali ma shi'iti in dai nan duniya ne roƙanni abin da kike so na dukiya la ugni anki min Allah shay'an bana iya amfanar miki da komai a wajen Allah a lahira idan kowa ta shike me ta shike hishe shi laysa al-fata man yaqulu man yaqulu ha anada laysa al-fata man yaqulu kana abi lakin alfata mai ya kulu ha'ana da mana hausa suke cewa bari dogaro da samun dangi nemi naka ana gani da kyau ko ana bari dogaro da babanka malami ne ce a ai babana malami ne su ne su ne mutanen Allah da sun ce Allah ɗana na wuta a hudo shi za a hudo shi kenan bari in sheki ayata bari in barje gumina ana gane da ke ko barje gumin ka kaje lahira a barza maka azaba kenan abinda wannan yake nihi shine idan ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya hiso hiye da kowa ya ce bai iya amfanar ma kowa da komai a wajen Allah to ina ga wani sakayen ka mota da zai ce zai zo da aljihu dubu kaza ya kwashe mutanen shekai shi kai su aljanna a wannan shine kenan wannan me yake nuna muna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ceton da aka ce za a yi Allah ne zai me zai bashi dama ba wai shi bane zai ganin dama yayi me yayi ceton wala yashfa'una illa liman irtaba Allah yace babu wanda za a ma ceto sai wanda shi Allah ya yarda ce ana gane da ke ko kenan dai al'amarin gaba ɗayansa a hannun wa yake a hannun Allah kenan ka yi kamun kawa da direct Allah maɗaukakin sarki ana gane da kyau ko ya ce yanzu duk wannan hadisan da ke da kwai ana gaya wa mutane amma in kana karantawa wani mashin yake kamar yanzu ya makone ka ana gane da kyau ko wani duka wahayin shaidan ne duka wahayin shaidan ne Allah ka raba mu fihi masail malai a ƙarshen wannan akwai mas'aloli al'ula na farko tafsirul ayatayn mun samu fassarar ayoyi guda biyu wanda suka zo a cikin wannan ayar a cikin wannan bada asaniya na biyu qissatu uhud mun samu qissar uhud wanda suke bibiyan karatun da muke na sira za ku za ku shi nan gaba za mu kai labarin yakin uhud a cikin sira karatun ana tura shi kowace ranar alhamis a cikin group mu wanda kuma suke iya tahiya ana karatun a can site dikte ana gane da ke ko balaguro ne inda gadan ne zaka shi asalisa ko bari in bar baku tsoro ko wannan shine kenan asalisa na uku qunutu sayyidil mursalina alqunutun shugaban manzanni shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khalfahu sadatul awliya'i kuma bayansa shugabannin waliyai suwaye shugabannin waliyai sahabbai ne yake so ya nuna muna in ma akwai waliyai to na gaba gaba ba wanda ya kai wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wali da zai zo bayan su da wani abu wanda ba a samu gare su ba to akwai lauje cikin nade da walakin goro amiya ana gane da kyau ko wannan shine kenan dan an sa ai asali ba a sa goro miya ko da kaga goro a miya to akwai matsala mai yawa wani boka ne yake a sa wannan abin da yasa sake ta da walakin goro a miya kawan mutum ne zai zo sai ya nade ba walakin ba da walakin lauje cikin nade akwai lauje cikin nade abin da ake nufi shine kawar misali su lauje a lokacin kawo matsayin bindiga yake a wajensu kamar yanzu misali mutum ne zai je wani taro sai ya lankwashe bindiga hakan ta don ka a gane ta ka san dai wanda ya tafi da bindiga haka ka san akwai me akwai wanda ya tafi harako wanda shi da kenan yawwa ko akwai wanda yake tsoro ko akwai wanda yake kai ma hari wannan shi da kenan na'am shi ne ma'anar wannan lauje cikin nadi yanzu yara bu uku ba ka san lauje akwai matsala ni na ba da shawara ku san kai ɗiyanku ƙauye in ba haka ba yaran ku manta za su yi da shi ana gane da kyau ko wallahi shi ne kai ta faɗi manguna sai a hankali ba su gane ba shi yasa wata ana yi ana ɗan fayyacewa in ba haka ba sai a yi ta a yi ta shibirar daji ana gane da kyau ko na'am lauje uku ba lauje wani abu ne da yake kamar hakan ga yake ka gane ko da shi ake yankan haki ciyawa da shi ake yankan ciyawa tsahaɓa shi ake kamar yadda kaga ana ɗwaɗa wuƙa kuma sannan ana haɗa da shi ana iya burmama mutum shi a hushe cikin shi Tana gane da kyau wannan shi ne kenan ai ka san icce da me ake sarar shi a da adda ko to shi lauje da haki shi kuma haki da me ake da lauje ake sarar shi fahimta na'am matsalar yanzu ko ko kauyukan ba yanzu misali in ka ce madawa madawa misali ai sai suna zuwa madawa amma ba su ka ganin shi ba dan su ma sun sun fara zama birni to in sun zama birnin sai ku dauke su kai su irin su kwan matso da kaje kwan matso ka sai ilale ku Allah gare da ke ku irin su tagwalgwat ha ka san ka san yaro zai gwalgwale ya tai to irin irin wannan ya kamata ku kai su Na'am. To, ina ne muke? A takaice da rayuwar kawai tana da kyau. Da muka yi sira, mun ga manzon Allah da aka aihe shi a birni, ina aka kai shi? Ina aka kai shi? Ƙauye aka kai shi don ya taso da jarumta kuma ya iya yare mai kyau. Wannan shine hikimar. Yana in ka kai ɗayanka ƙauye kamar ka haiko da tarbiyyar da aka ma manzon Allah ne. Tarbiyyar da aka ma manzon Allah kamar Allah ne ke jagorancin wannan tarbiyyar tashi. ana gane da kyau ko domin dama ita ce hikimar ta sa Allah ya kashe ma'aikinsa kamin a alhe shi dan ya kasance Allah shine zai me zai dokar ragamar renonsa wannan shi da kenan kenan in kai haka kaman kai abin da ya dace a kai yara ƙauye su su ci tuwon dawa su iya noma su iya yare na'am a menene ma muke arabi'a ko a'a annal mad'u alaihim eh To, asalisa na uku, Unutu Sayyidul Mursalina wa kalfahu Sadatul Auliyai, al'unutu ta shugaban manzanni, bayansa kuma akwai shugabannin waliyai yu'amminu na fisalati suna yin amin a cikin sallah. Ka san ku addu'ar da ta kasance haka, shugaban manzanni ke yi, shugabannin waliyai na cewa amin, ka san ba addu'ar da za ta kai takarduwa ko? الرابعة نهدو أن المدعو عليهم كفار abin da ya sa malin ya kawo wannan don ya nuna muna manzon Allah ma in yana matsala wa yake kira Allah yake roƙo ba shi ke ɗokan me ba nauyin abin da kansa kuma akwai addu'ar da ma zai yi Allah ya ce a'a mun ka san abin da ya kamata a yi annal mad'u alaihim kuffarun kasancewar wa'inda manzon Allah ke ma irin wannan addu'ar kafirai ne da haka musulmi ba a mishi irin wannan addu'a duk ta'addancin da musulmi ba ku zuwa ku mishi alƙunutu a sai dai a mishi fatan shirya wannan shi ne kenan a wannan shi ma baya da asali wannan baya da asali amma gabata ba a taɓa cewa boye ga wata musiba ta samu jama'a ku yi azumi abinda ya tabbata shine abinda alƙunutu azumi wannan ka saba kana da wata bukata sai ka ce to bari in yi azumi ya Allah karshen azumi ya Allah dan wannan azumin ka biya wannan shine tawassuli in tawassuli ne wannan da kowace ibada kana iya yi na'am alkhamisa annahum fa'alu ashiya'a ma fa'alaha ghalibul kuffari kasancewar su waɗannan da aka mummunar addu'ar sun yi abubuwan da mafi yawan kafirai ba su yi ba minha daga ciki shajjuhum nabiyahum kwashe kan annabinsu da suka yi wa hirsuhum ala qatlihi da kuma kwadayin su na su kashe shi wa minha daga ciki at-tamthil bil qatla abin da ake cewa at-tamthil shine tsirewa tsirewa ba dole ba a tsire mutum haka ga a'a kamar a cire wani gaba daga cikin gaban jikinsa ana ce masa at-tamthil ko a daddaɗe sa ko a fashe shi duk ana ce mishi tamthil kenan daga cikin shi tsire a me yake da suna alkatila musulman da aka kashe ma annahum banu ammihim tare da cewa waɗannan da suke kashewa suna din tsire su ƴan uwansu ne mana abin da ake ni a wajen yakin Uhud kahurai suka ci nasara mafi yawan ko musulman da suka ce sai da suka yi ta tsire su misali daga cikin su Hamza sai da aka hoshe cikinsa tana gane da kyau ko aka hidda wasu daga cikin gaban jikinsa amma abin da ake yada na cewa an kama hindu hantar hamza ta gasa ta ci wannan ƙarya ce zuciya ne mako ina azama anta ce ta sai take da daɗi to zuciya wannan kuskure ne ana gane da kyau ko lalle akwai littafin sirar da suka amma dai malamai muhakkikuna sun tabbatar da wannan wannan labari ba gaskiya bane wannan kuskure ne na sira ana gane da kyau ko kenan bata amma abin da ya tabbata lalle an hoshe shi an cire wani bangaren jikinsa amma dai ba a wannan na cewa an ka mata zuciyar shi ta gasa ta ci wai dalilin ma gasa zuciyar da ta ci ne ta musulunta wannan ba gaskiya ba ana gane da ke ko wannan shi ne kenan kenan yana da kyau a yi hattara da irin abubuwan da su tabbata ba asadisa na shidda anzalallahu alaihi fi dalika Allah ya sabkar ga manzon Allah game da wannan ليس لك من الأمر شيء السابعة نبقي قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا karshe sai Allah ya karɓi tuban su kai imani wannan da manzo Allah ya ma wannan mummunar addu'a gaba ɗayan su musulunta Suhail da wa Safwan da kuma Al-Haris bin Hisham kushi manzo Allah roƙon yake Allah ya mi ya la'antar da su amma sai Allah ya ce a'a mu muka san abin da ya dace da su sai Allah ya musuluntar da su ma'ana yasa suka suka tuba suka shiga musulunci Asamina na takwas alqunutu fi nawazil ana gane da kyau halaccin yin alqunutu a cikin bala'i ko a cikin wani abu da ya abku na bala'i ko wani tsoro da ake yi kawai misali lokacin da me yake da suna turawa suka sako mu gaba irin wannan ko kuma a ce akwai wasu akwai wasu ƴan musulmai da aka kama mun san su yana da ana iya aika yin wannan attasi a natara tasmiyatu tasmiyatul mad'ubi alaihim fi salati bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim halaccin ko kuma gayin sunayen waɗanda ake addu'a a kansu a cikin sallah da sunayensu da kuma sunayen iyayensu da aka yi al'ashira na goma la'anul mu'ayyani fil qunuti yana nuna mana halaccin la'antar wani a cikin alkunoti ana gane da kyau ko amma kamar yadda muka gai in musulmi ne ba a mi ba a yi mishi haka misali kwanaki akwai wani da ake ce ma soja boy ya yi cin mutunci ga sheik aminu daurawa ko malam daurawa to sai aka samu wani to wani dai gashi nan gashi nan mai ikirarin malumta aka yi alkunutu yana kiran sunan Allahumma alaika bi soja boy shi yana gana abun kirki ne yake ana gani da ke ko alhali kuma wannan sai daga ba malamai suka ta mishi raddi ba a yi haka nan ga musulmi ana gani da ke ko wanda ba musulmi shi ake ma haka domin inna rahmatallahi wasi'a rahamar Allah mai yawa ce idan kuskure ne a kira shi a mishi nasiha kuma da karshe ya kun ga yaji yaji nuna lahin shi da abin da ya kamto da an ta mishi abin Allah ya la'anci sawa sai a ƙara mazawa ruwa to ka gani wannan shi ne amma in kahuri ne kuma ya yi abin da ya wuce gona da iri shi wannan ana yi abin sunan shi misali lokacin su bushe an yi ta musu kuma sun bushe ko ko ko ko ko akwai su yanzu sun bushe to na gaba aha التاسعة الآمنين الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين موسى مكسر منزو الله لوكتن أكسب كرمسا دا تغرغدي دنين كما كسنتا الثانية عشرة نقوم شابيو جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ƙoƙarin manzon Allah a wajen wannan lamarin ma'ana na yada addini bi haisu ta yanda fa'ala ma nusiba bi sababihi ila aljunun ta yanda dalilin wannan aka nasabta shi zuwa ga hauka wa kaza haka ne law fa'alahu muslimun al'an da wani musulmi zai yi ma'ana manzo Allah dalilin kira zuwa ga musulunci ne aka ce masa me mahaukaci yace to ko yanzu da mutun zai yi kira zuwa ga musulunci a cikin mutanen da addinin bai dame su ba shi ma za a ce masa me mahaukaci yanzu muna akwai masu daukar mahaukata ba mu san inda duniya ta samu gaba ba non civilization ana gane da kyago wannan shi ne kenan Allah sarki yaro ya tsinci haƙora na'am as-salisata ashara na goma sha uku qawluhu lil ab'ad wal aqrab fadin da manzon Allah yama mafi kusa da mafi nesa ma'ana kaman dangin sa mafi kusa da dangin sa mafi nisa la ughni anka min Allah shay'an bana iya amfanar maka da komai hatta qala har sai da yace ya fatimatu binta muhammadin la ugni anki min allahi shay'an fa idha sarraha idan har manzon Allah ya hito qarara ya nuna ba zai iya taimaka ma wani ba wa huwa sayyidul mursalina alhali shine shugaban manzanni bi annahu la yughni shay'an an sayyidati wace ce misa'il alamina akan kasancewan ba zai iya amfanar da shugabar matan duniya ba da komai domin Fatima ita ce shugabar me matan duniya wa amana al-insanu bi annahu la yaqumu illa la yaqulu illa al-haqq kuma mutun yayi imani da cewa manzon Allah baya fadin komai in ba gaskiya ba thumma nazara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yawma sannan ya yi dubi zuwa ga abin da ya faru a cikin zuka abin da yake abuwa a cikin zukatan wasu mutane ke bantattu a yanzu yana nufin wasu masu ikirarin shehuntaka ta bayyana lahu zai bayyana a gare sa tarku tauhidi barin tauhidi wa gurbatu dini da kuma bakuncin addini yace idan ka lura aka ce shugaban manzanni ya kira shugaban matayen duniya ya ce mata ba zai iya amfanar da ita komai ba idan ka ji wannan maganar ta manzon Allah kuma ka tabbatar da shi baya faɗi sai abin da yake gaskiya akan ba zai iya amfana ma kowa da komai ba hatta wanda ya so hiye da kowa sai ka yi dubi zuwa ga wasu mutane na musamman da suke ikirarin za su iya ceton wasu ko za su iya gafarta ma wasu ko za su iya sa wasu aljanna zai bayyana a gare ka lalle sun yi nisa sun yi hannun riga da me da tauhidi ana gane da kyau ko kenan sun yi baran-baran da su da tauhidi domin su sun yi ikirarin abin da kowanda ya yi sukin bai mayi ba bai yi ikirari ba nan kamar raddi ne zuwa ga waɗanda suke cewa sun gafarta ma wasu ko za su sa wasu aljanna ana gane da kyau ko wannan shine kenan a ina tsammani lokaci yayi ko in akwai masu tambaya daya biyu sai mu rike na'am eh na misali na ayyuka dai idan aka ce muhdith kalimatun amma kalima ce wadda ta game dukkanin abin da yake sabon Allah malam shi anan ya kawo shi musamman ne akan shirka domin ita ce mafi girman mafi girman sabon Allah daga cikin muhdith akwai wanda yake dan bid'a ana gane da kyau ko wanda yake aiki da bid'a ana nufin duk wanda Allah ya la'anci dukkanin wanda yake taimaka ma mai shirka ko mai sabo ko mai yin wani aiki na bid'a idan an ce wanda ya kama masa Allah an ce sa to ina ga shi wanda yake yi yanzu shi ba ma ka zanta shi ba don saboda shi nashi a ne ko wannan shi ne ke zama ya ce kawan misalin har wannan hadisin yana hawa akan wanda zai ba matasa gida su zamna sai shi ta alfasha a cikin wannan gidan innamal a'malu binniyati shi dan me yasa ya ba su gida mafi yawanci dan dan su gadi ne ko ko ba haka ba mai yiwa dan su yi dan su gadi ne shi ya ba su sai suka rika yin wasu abubuwa suna kawo mata suna shaye-shaye a ciki eh eh eh ko da ka ba mutum gida da niyya mai kyau in ya komo yana yin fasikanci a ciki in har ka sani to a wani lokacin dole ne ka taka mishi birki manzo Allah ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ya canza da hannunsa mai gida yana iya canza da hannunsa ko bai iyawa yana iyawa fa in lam yastati fa bi lisani bai iya ba kai ustazu kai da ba kai ke da gidan ba shi ya kai musu wa'azi kana tsoron su game maka jini da miyau ana gane da kyau ko fa bi qalbihi to sai ka ji haushi in ka gansu ana gane da kyau ko to jawo shi zalika an aful iman to wannan shi amma in ba haka ba har ma da kai ake zamna ayi fada bakin kowa to wannan manzo Allah yace laisa fi ma wara azalika khabbata khardal min imani wanda yake bayan haka bai hana da hannu ba bai yi wa'azi ba bai ji haushi da zuciya ba to wannan baya da ma imani kwata kwata ana gane da kyau ko wannan shine kenan musulmi ne da rigan musulmai amma a ciki ba musulmi ba ne ana gane da kyau ko wannan shi ne ke na'am malik sama wakillah an gane wannan tambayar tashi to wayanda ba su ji a ciki wai gida ne misali gidan da yake ne aka yi wani bako tunda an ce kai za ka yi abinci ke na gidan kake ko to gida ne yake sai aka yi wani bako wanda ya san shi bakon ɗan tsibbo ne sai aka hudda abinci sai a rika bashi yana kai mishi shin ya halatta ya kai mishi wannan abincin a zahiri shine ya halatta abin da baya halatta kai mishi shine abin da ka san yana da alaka da ni da tsibbon nasa yanzu kawai misali a baka kaza wake-wake a ce ka je ka kai mishi kai dai ka san arena ko kai dai ka san da walakin gowar amiya a wani lokacin kaga ba za ka kai mishi ba da in ka kai ka san abin da za a yi amma abinci shi abinci kahuri mushriki duka na ya bashi abinci ana gane da ke ko wannan shi ne ke amma sai dai laihin yana ga wanda suka bashi wurin zama a ciki wannan shi ne ke wallahu ta'ala a'lam to na na wanda za a ba ya je su sigari ana gane da kyau ko shi ma duka wannan yana ciki wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan shan sigari kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya hana Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku je ku kanku a cikin halaka ita kuma sigari ita kanta halaka ce kuma an rubuta ma halaka a cikin ta fa hal huwa aqilun man bata fi'lan يشق لنفسه في الأرض قبرا فأقبح بالصنيع صنيع قوم إذا لم يحسنوا للنفس زجرا ni ina mamaki ni ina al'ajabi wanda yake ganin halaka ƙarara ya ce ya rika sha shi ne malin ana yake cewa ka yi mamakin hankalin mai hankalin da zai rika gina ramen da ya san ciki zai faɗawa ana gane da ke ko wannan shi ne kenan kenan baya halatta kashe ka soyo shi tunda ka san sabo ne zai da ita wannan shine kenan na'am lokaci yayi ko na'am to mai kamara shi yafi kowa priority yafi kowa priority na'am na'am
muna da matasa wa'anda musamman cewa karancin ilimi ne wanda za su iya kafa lattizawa
zagin su wannan ma muna son da za a yi da farkon da farko da na'am na'am to malam yana so a yi nasiha akan wannan sallar biki da yake tinkara an yi wani a shekaran jiya wani nan na zuwa ina tsammani mun yi wannan bayanin a can ko abinda za mu karawa dai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kamance ce ne ya da wasu mutane to yana bi yana cikin su kun mun karanta a aya wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan Allah yace kada ku taimaka ma waɗanda suke sabon Allah da ke tare iyaka sabon Allah kuma babu sabon da ya kai mai shirka domin su bikin da suke yi shine bikin aihuwar Allah ko bikin aihuwar ɗan Allah. To ya za a yi kai da kai da ashadu Allah ilaha illallah, jafis kimiya wanda divinity, dignidator, adore kalla, kai da kai da haka, ana gane da kyau ko? Kuma ka je kana fetan wai ranar da aka aihe Allah, aka aihe Allah na uku. Ka san wannan akwai cin karo. Idan mutum ya sani, wallahi mutum ya sani da gangan yake, ya ji irin wannan bayanin da ake yi. wannan yana iya kai sa ga gayyar rita ana gane da ke ku yana iya kai sa ga gayyar rita wannan shi ne kenan na Allah ya gane da sai dangane da na biyu a bisa kan masu cin mutuncin latizawa ban san a ɓangaren ɗalibai kake ni a cikin rijin sosiyo wannan gaskiya yana abin yana da yawa yanzu za ka ga wani malami kawai magana ne zai a bisa kan balo ni na ga wannan ɗaya daga cikin malamin bai bayani a bisa kan balo yana nuna wautan masu zamna suna balo ana ihu har suna faɗa alhali kuma wanda suke cin amfanin suna can dalilin wannan maganar da yi wallahi kada ka zo ka kasan su taci yanda matasa suke ta zage shi lattizo wanda da daga cikin su ya aihe su dan yayi magana akan balo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zamu da wannan wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana baya daga cikin mu musulmai baya daga cikin mu musulmai na gari dukkanin wanda baya tausayin yara kanana baya girmama manya wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa inna min ijlalillahi ikrami bi shaybatil muslim yana daga cikin girmama Allah ka girmama musulmi wanda yake da hurhura ma'ana musulmi da tizo to ina zaka da wannan hadisan ina zaka da wannan hadisan ina zaka da wannan hadisan wannan tabbas ba tarbiyya bace ina da kyau mu ji tsoron Allah mu lokacin sarki idan ma mutum ya faɗi abin da bai birge mu ba in ba mu iya saurare mu wuce amma kada mu biyo da cin mutunci da zagi wannan ba abin da zai haifar muna in ba ƙara maka mu lahi akan lahi ba na fatan Allah mu sarki ya shirya da matasan babban abin da ke jayo wannan kuma wallahi wannan shine rishin tarbiyya rishin tarbiyya shine gaba ɗaya dalilin wannan rishin kyaukyawan ɗabi'u shi yasa wani mai hikima yake cewa idza lam tattasi akhlaqu qaumin tadiqu lahum fasihatul bilad idan kasance mutane ba su da kyaukyawan ɗabi'u to gaba ɗayansu suna cikin matsala a anguwa kai kana ƙoƙarin kula da ɗiyanka ga wasu cin ɗiyan makwabta ba tarbiyya suna ƙoƙarin jan ɗiyanka su koya musu shaye-shaye kana ƙoƙarin liƙe gidanka ga wasu cin suna ƙoƙarin ƴarka ta hito a bita a yi diragenta in ma abin ya kai ga ya tsaya a haka in ta wuce gona da iri ai abin da ba a so ka gani kai da kake ba da tarbiyyan baka me ba baka tsira ba dalilin me dalilin wa'ancin marar tarbiyya ce dalilin wa'ancin marar tarbiyya ce a fatan Allah ya shirya da matasan mu ya sa su gane akan cewa wannan ba hanya bace wadda za ta aika musu da ɗa mai ido a duniya da kuma ina duk mai cin mutuncin manya wallahi ba zai kare da duniya lahiya ba idan ba kare duniya lahiya ba kuma ba a ma sauran ba a zancen lahira ko don za ka je ka isko wanda ya ce baya daga cikinmu wanda baya girmama manya shi ne wa Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Allah ka shirya da mu, subhanakallahu bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum